يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya mun aje a kissar abu yazid al-mustami wanda ya ce ma sarki ya tambaya aka ce mai abu ya zai dalwasami ya ce duk wanda ya ganai to zai shiga aljanna ba tare da wata ta taba shi ba inda sarki ya ce ai abu jahil ya ga annabi amma kuma shina wuta ba Allah ya ce mai abu jahil bai ga annabi ba marayan gidan abu talib ya gani saboda haka ba zai shiga aljanna ba da ya ga annabi da ya shiga aljanna to haka lamarin yake yadda muka ce kuma bayan Allah da yawa sun gadi wannan sirrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi sirrul ru'yati to in ka ji wani bawan Allah ya faɗi haka to kyale shi in ka ji makaho na wargin jifa ya taki dutse mubasharatu ne busharori ne Allah kawa waliyai ya yi musu kashifi su ga irin baiwar da Allah ya musu kuma sai su faɗi ta haddusan bi ni'matillahi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sai su ba da labari don godiya ga Allah ba don kuri ba daga cikinsu akwai wanda da martabar mara'ahu da halal janna akwai mara'a mara'ahu wanda ya ga wanda ya ganai akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganai akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganai akwai wanda ya ga har hawa bakwai bakin mutum bakwai in ya ganai kai ko kaga wanda ya ganai har hawa bakwai to Allah zai taso aljanna ba tare da ya kone su da wuta ba wannan duka saboda karimcin da Allah shi wa bayansa salihai yakan ba su irin wannan martaba don su amfani bayan Allah wannan ba shirka bane ba kafirci bane ba wuce gona da iri bane zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim baiwa ce ta isa irin ta allantaka in ya ga dan ba hutun kuma shikenan to Allah ya ba mu wannan rabo kuma shi yasa mukan cewa suhbatul alal khairi inda dukkan ji mutanen alheri to kai kokari ka kusanta ka sha ka biya rima ka sha busa gaya da malamai zama da malamai girmama waliyai neman albarkar waliyai duka wannan daidai ne saboda mutum bai san inda zai tsinci aljanna shi ba to shine dai muka karanta jiya a shine shi yake cewa fafahim almaliku wasu daɗahu sai sarkin ya fahimci wannan magana sai ya gasganta shi to kuma surata ne ya ce abubuwan sura ne guda biyu suwarul ashikasi akwai surori na jiki irin wangana mu wasu warul mu'taqadati da surori na aƙida. ya ce suwarul mu'taqadati surori na aƙida. idan wujadat in an ka same su tuguni an suwar al-ashkhasi sun wadatar daga sura ta jiki ba mu ganai ba ba mu san shi ba sani irin wannan na gani jiki da jiki to amma dukkan halayensa da imaninsa da matsayinsa a wurin Allah mun ji kuma muka yarda kamar muna gani ne sai zan zuciyarmu ga gani ne ko da ba mu ganai irin gani na ido ba to shi ne wannan ganin ai amma wanga gani na ido na jiki a jiki dai jiki ne kawai gani muhimmi shine gani na aƙida da imani yace a suwar lasukas yace ha na hadu ga mu dai yanzu al yau alqur'ani a cikin alqur'ani to ba shi bane idza wajadat tuguna tuguni an suwar al-ashkhas wa suwar al-ashkhas idza zaharat lam tuguna an suwar al-mutaqadati amma surori na jiki ko da sun bayyana in dai babu aqida to ba za su wadatar ba yanzu wanda ya gama na Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya ga dai kire-kire amma in bai imani da shi ba kamar bai gane ba to amma mu da bamu ga annabin ba kila karni goma sha hudu tsakaninmu da shi bamu gane shi ba gani na ido amma mun gane gani na imani da aqida gashi ya amfane mu hana hada laiba bil qarni rabi ashar yau ga mu da cikin karni da goma sha hudu mara yanar rasulu sallallahu alaihi wasallam ba mu ga annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam walakin ra'ayna al mu'jizat amma mun ga mu'jizoji ne sami'na bihi mun ji labari ne wa sami'na bil mu'jizati kuma mun ji mu'jizojin shi wa ra'ayna al qur'ana mun ga al qur'ani fa amanna bihi mun kai imani da shi wa saddaqana fa muka gaskanta shi ha ulai quraishun wadanga quraishawa ne shahadu wajhahul karim sun ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam kirikiri cikin su ya tashi wara'au mu'jizatihi kuma sun ga mu'jizoji ne wa ma amanu amma ba su yi imani ba to ka gani ganin su tunda na jiki ne kawai ba gani ne na imani ba to shi kenan ganin bai da amfani to kenan duk wanda aka gani akan a shiga aljanna in an yi imani da baiwar da Allah ya bashi mutum ne salihi na Allah waliyi mun yadda da shi a cikin zukatanmu to wannan ganin na zuciya shine ake magana ba ganin ido ba ورأينا القرآن فآمنا به وصدقناه هؤلاء قريش شاهدوا وجهه الكريم ورأوا معجزاته وما آمنوا وما آمنوا الله يرزقنا المعتقدات to Allah shi arzuta mu gani na aqida duk wanda baka yi imani da shi ba to baka amfani da baiwar da Allah ya bashi in annabi ne baka yi imani da shi ba kafirci ya tabbata in ku wani waliyi na baiwar da Allah ya bashi kace baka yadda ba to dukkan baiwar da Allah zai yi mai ya zubo ta ta hannu ne ta kai ga bayan Allah kai ba za ka samu ba to Allah ya ba mu ikon yin imani da su da kuma baiwakin da Allah ya ba su ya yi alladina amanu ya ku mu'minai la tuharrimu kada ku harramta tayyibati dada dan ma ahallallahu lakum abinda Allah ya halatta muku sababu nuzuli hadhihi al-aya sababin saukar wannan ayar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa azza sahabata wata rana ne manzon Allah ya yi ma sahabbai wa'azi mau'izatan wa'azi baliga wadda ta kai matuƙa rakat min harqulu zukata sun kai tafshi saboda wannan wa'azin wa zarafatil uyunu idanu sun kai hawaye wasama asharatun min as-sahaba sai mutum goma da cikin sahabbai sun ka taru fi baiti Usman ibn Maz'un a gidan Usman dan Maz'un sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma sahabin annabi ne to saboda wannan wa'azin faqalu sun kace la budda lana min ar-ruhbaniyya dole ne mu yi ruhbananci wal ihtisa'u kuma dole ne mu yi daddaka eh ruhbananci kamar da mun faɗi jiya shine mutum ya koma daji ya kama cin hakukuwa da ɗayan itace babu ruwa ne da aure babu ruwa ne da kasuwanci duk mu'amala da mutane ya aje ya koma daji shi na ibada to manzon Allah ya ce la ruhbani fil islam a cikin musulunci babu wannan kuma sun kace za su daddake kansu su koma kamar an daddake bunsuru shawan mata ta ɗebe ba sai kana da bukata da su ba kai aure har larura su ta harshe ka to a koma ka tabbatun su kawai watar ku akalil lahami sun kai alƙawalin barin can nama waɗibi da turare wani sumu mai azumi abadan har abada la na ba za mu ci ba wani salli abadan mu yi ta sallah har abada wala na namu ba za mu yi kwana ba ila an na muta har dai mu mutu wannan saboda arihin wa'azin annabi da ya kama zukatansu sun kaga cewa to bari ma mai ban kwana da duniya gaba ɗaya duk a huta fasami abu zalikar rasulu sallallahu alaihi wasallam sai mazan allah ya ce wannan faƙala ya ce أنتم الذين تقولون إنكم تخرجون تخرجون للرهبانية مالا الله يشي مسكوني كون كتي زاكو هتا دون كو زما رهباناوا ولا الاختصائي كما زاكو يددقا وترك الطيبات زاكو بر أبوبوا ما سدادي qalu na'am suka ce eh mu ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum sai qala lahum rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu mahalan ku dakata ya usman ya kai usman fa inna ruhbaniyata ummati al-jihad abinda ar-ruhbananci al-ummata shine yaki la ruhbaniyata fil islam babu ruhbananci a cikin musulunci kaga kenan duk wanda ka son yayi irin abinda ahlul kitabi kai na mutum ya koma daji ya ci gaba da ibada to ya tafi zuwa yaki kawai ya bada kai ne cikin sojojin musulunci qala manzo Allah yace idza ihtasa qala yace idza ihtasa qala yace idan kenan aftasi in ji shi usman ibn mas'udin kenan zai yi daddaka qala sai yace mai iftasa wa ummati abinda an daddaka al'ummata as-siyamu azumi kuma ba sai ka zuwa kanka ba kamar yadda ake zuwa ga munsuru in ana son ya barbara in haka hake so marmakon ka cire lunsa ya danka to ka ci gaba da azumi kenan shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi cewa ya ma'ashar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu dama cikin ku shi aure saboda yana aure yana yana sa fa innahu agaddu lil basari wa ahsanu lil farji shi aure zai hisa ka runtse idon ka gabarin kallon mata kuma ya hi zama kariya ga farjinka ya ce wanda bai samu iko ba ya yi azumi fa innahu lahu wija'un shi aure kamar daddaka ne ko shi azumi kamar daddaka ne ga mai azumi to duk wanda bai da ikon yin aure cikin wancan hadisi malala ce zan ka azumi kullum sai shawar mata ta yi to shi nan ma da shi usman ibn usman ibn mas'un da ya ce zai to in an hana ni yaƙi to zan yi daddaka sai manzo Allah ya ce mai iktisa wa ummati abinda an daddaka al'umma ta asiyamu azumi ba sai ka zage kanka ba ala sai ce manzo Allah idan utalliqul mar'ata awwal awwalan atiha aula atiha abadan yace zan saki matata ko ko a'a zan dai ba zuwa gare ta har abada ala rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce masa malam ya Usman Usman ka saurara mana idan kadarta in ka samu ikon an ta kuna indaka itna tani in kana da ikon kai zan kana da mata biyu kaga bai kowa da guda ba aw thalathan ko ko aw thalathan ko kana da ikon hada uku aw arba'in ko hudu fa'al ka aikata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba batun barin aure ba ma ko guda annabi bai fara da ita ba ka yi biyu ko in kana iyawa ka yi uku in kana iyawa ma to kai hudu fa innaka kullama waqa'ata ko waqa'ata wahidatan walam yakut walam yakutub billahu laka waladan tajidu tajidu wasifan fil jannati yace haƙiƙa kai fa innaka haƙiƙa kai kullama duk sadda waqata ka auku ga wahayatan guda wala mai kutubullahu laka waladan Allah bai rubuta ma wato da ba ta jiru kana samun wasifan wani matsayi fil jannati a cikin aljanna kaga dai kenan wa in kutiba in an wa in kataballahu laka waladan in Allah ya rubuta maka da wa mata yan mutu abu daga gabaninka yakunu faradan zai zama ajiya wa shafi'an mai ceto yawmal qiyamati a ranar alqiyama ka gani ko dai wata martaba a cikin aljanna in baka samu ɗa ba ko kuma ko kuma ka samu mai cetonka in ka samu ɗa ya zama shi zai cece ka a ranar alkiyama wa in mutta in ka mutu qablahu gabani ne ya kunu laka nuran zai zama haske gare ka yawmal qiyamati a ranar alkiyama to ɗa alheri ne ko ya mutu gabaninka ko ya mutu bayanka saboda haka auren yana da amfani ala usman ibn mas'ud yace idan kenan la akulu lama zan baccin nama ala manzo Allah ya ce masa mahalan dakata ya usman ya kai usman fa inni akulu lama ni dai annabi muhammad ina cin nama kullama wajadtuhu duk sadda na same shi walau sa'altu rabbi da na roki ubangiji na le la at'amanihi da ya ciyar da ni nama kulle yawmin kullun saboda haka ni shi ni kai kala sai ce a turku tsiba to zan bar turare ala manzon Allah ya ce fa inni haqiqani atazayyaba ina turare amara ne jibrilu jibrilu ya hore ni an a tsayyaba in sa turare gibban akai akai wa amma fil jumu'ati ara amma a ranar jumu'a fala budda min at-tibi dole ne in sa turare ranar jumu'a haka jibrilu ya hore ni inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala sai Usman ibn Mas'ud yace idan kenan usalli wala anamu abadan to zan ci gaba da sallah ban koma kwana har abada wa asumu kuma in ci gaba da azumi wala abduru banci har abada ala manzo Allah ya ce masa mahalan dakata ana usalli aini annabi ina sallah wa anamu kuma ina kwanta in kwana wa asumu ina yin azumi wa aftur kuma ina cin abinci wa ma rage ba an sunnati duk wanda ya kyama sunnata fa laysa minni to bai ciki na ma'ana bai cikin jama'a ta to wannan shi dalilin saukar wannan aya kaji wasu ne su goma su sun ga cewa duniya ba batun komai take ba sai sun ka zo su zama yan gane kashenin ibada su ga ta batun komai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su kuma daga nan ne shehunai masu tarbiyya sukan yi mura'acin sukan kula da zuciya ta muridi sai su yi tarbiyya ta daidai da irin yadda zai koma na Allah kada ya wuce gona da iri wata rana idan suka ga ya cika yawan azumi sai su ce kai ya koma azumi in ba ramadana ba tare da ko azumin nafila ibada ne amma sun fahimci hanyar da ya bi to zai zama ala shaidan in sun kaga ya cika yawan cin abinci sai a sashi azumi in an haga ya cika son gayi sai a bashi da taggo guda Allah haka suke yi taggo guda sai a bashi da shi to haka dai don in ya ci gaba da son gaye sai ya koma kamar dawo su kuri ɗaya kai da kawa sai zama ibadar Allah ta ta ta mai waya daga wange sai kwalliya sai guga kaga ya saba masu fitan da riga da dai rana kace aka maka Allah ka wanke mana yace to ai ba matsalar ba in wanke ko ma dauda daga yace ka koma wanke wace to Allah bai halice da wanke da guga ba to saboda haka za su yi muradu ta wannan ce zaka ga idan suka ga e, muridi ya kwaso ibada ba ji ba gani kuma da yawa za ka samu haka nan zayyana lahum shaytanu amalahum shedan ya kawata mai shi ibada don ya ce na Allah ne ya cika riga da iska ya fara albarkaci kai in ba farilla ba ko sallah ka bayan farilla ko sallah guda ka komai to sai sun ga zuciyarsa ta daidaita sannan a ce masa ya ci gaba da yi to suna da irin wannan kuma wannan daga sayyidul wujud da maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah shine shehu shuyukhi waɗanda duk muridansa ne sahabbai duk aikin nan da sun kace za su yi duk alheri ne to amma ya gano cewa wannan hanyar da suka roka ai ba ita take zama daidai gare su ba akwai wanda ta hita saboda haka ya daidaita alƙiblar su ya aza su daga hanyar da za ta zama tsira gare su kuma ta zama salama gare su da al'umma to haka dai lamari yake Allah ya sa mu gane na'am a fara zarat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wal ayatu tunasibu ma qablaha kuma wannan aya tana daidai da abin da a gabaninta فإن الآية فإن الآية قبلها آية الجبان انتبه مدحت القسيسين والرهبان أي آية الجبتا يبي قسيسين وا ko da ruhubaniyawa masu koma daji to saboda haka su ko wannan ayar sai ta zo don ta yi control kada a fada cikin wannan wannan yanayi war ruhuban bisa mutum da sufoyin su wahum su taraku sun bar ad-dunya duniya tamaman baki daya bale hada don haka ne ta khayyala unasu anna zalika abdalu saboda haka ne su sahabbai sun kai tunanin hanyar nan ta ruhubanawa ita ce ta he min tanawul tayyibati daga cin abubuwa masu dadi wa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka yubay ko yubayyinu lahum annahum yana bayyana musu cewa su walau wasifa ulaika ruhubanu bi sifatin mahmuda ko da yake an sifanta waɗannan ruhubanawa da sifofi godaddu wal muslimuna musulmi khairun minhum sun hisu fa innal ayata taman'u al muslimina min tahrim al halal kuma wannan ayar ta haramta ma musulmi haramta abinda Allah ya halatta musu kama mana atum kamar da ta hane su fi awwal surati farkon sura min tahlil al harami daga halatta haram awfu bil uqudi an ce ku cika alƙawalla uhillal lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima ko muhallilul haram ka muharrimul halal duk mai halatta haram haramun kaman mai haramta halal yake la la tuharrimu kar ku haramta tayyibati ma ahallallahu lakum dada dan abinda Allah ya haɗi dada dan abinda Allah ya halatta muku almutalib zati abubuwa masu daɗi min at-ta'ami na daga abinci idan kanat halalan in sun zama halali wala tuharrimuha kada ku haramta ma kanku su wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka ay la tatajawazu amran lahi kada ku ƙetare horon Allah almuradu ma'a amrin lahi faqat wato abin nuhi dai almadaru magewaya ma'a amrin lahi yana tare da horon Allah faqat kawai idan harrama Allah shay'an in Allah ya haramta abu to fatrukuhu ku bar shi kawai wa idza ahalla shay'an in Allah ya halatta abu fatanawaluhu ku ci shi kawai iyaka kenan to saboda haka kada ku haramta ma kanku abinda Allah ya haramta kada ku halatta ma kanku abinda Allah ya haramta kada ku haramta ma kanku abinda Allah ya halatta duk abinda Allah ya halatta ku yi amfani da shi nan ne gizo ka saka abinda kuma ya halatta ku ci abinku inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu shishige masu ƙetare iyaka to haka dai lamarin yake idan Allah ya halatta abu sai a ci kuma kullun zuhudu ai lalla shi ke bil haqiqati az-zuhudu shine tarku ma harrama Allah zuhudu shine barin abinda Allah ya haramta to babu laifi mutum ya ci abubuwa masu dadi in Allah ya azurta shi duk dai babban inda aka kallo shine zuciya ta zama muta'allika billahi shine mahallu shahidi to shi yasa ma in ka dibi annabawa sai kaga wasu talakawa ne ba komai kamar irin su annabi Isa alaihi salam bai taba mallaka koda ta kaguda ta ƙasa ba bai taba aza bulo bisa bulo don ya gina ɗaki ba har ya koma ga Allah bal bai taba mallaka abincin rana ba sadda yake da sahi sai dai in rana ta ya samu abinci wata rana ya ce ma Allah Allah yana annabin ka a ce ko abin kari banda Allah ya ce eh haka naka son ganin ka don wani ci da kai ya samu albarkaci da kai to haka suke wasu sai ka same su mawadata na ƙarshe irin annabi Sulaiman alaihi salam da Balkisu ta hada yan kungayen zinariya da yan sanduna da yan kuyangi ta ce a kai mai kahin ta zo kahin bayan ta zo sai ce ai kwalta ta zinariya tsawon farasik ko da sun ka zo sai sun daga kwaltoci na zinariya da kuma kendil kendil na zinariya suka kama hanya wanda wanda ya zo da yan kungayen zinariya iska ai kwalta ta ta ai kaga zai ce wayo dai Allah bare ya sirri to haka aka yi to haka Allah ka yi to dukkansu kuma zahidai ne wanda annabi isa yake zahidi haka annabi suleiman da yake zahidi haka annabi yusuf da yake sarki ne shi ma shi ma zahidi ne haka annabi ibrahim wanda adda garugan shanu da na raƙumma da na tumaki kuma da kuɗi na zinariya har yana wa karnai mundayen zinariya annabi ibrahim alayhi salam amma shi ma zahidi ne to me azhur kenan ta'alluqul qalbi billah at-taqwa ha kuna tsoron Allah nan yake saboda haka ɗan Allah ya baka kuɗin ɗan waje so goma bai hana ka zama zahidi Allah yanzu haka ɗan waje zahidi ne ba mu sani ba Allah alam i bai hana ka zama zahidi Allah don dai zuciya ita Allah ka kallo ya mallaki waɗannan kuɗin amma abu ne wanda Allah ya sa cikin hannu ne bai kai ga zuciya dai ba shikenan zahidun ba zai zama shamaki tsakani ne da Allah ba ta kowace hanya kamar za ka iske wani sarki babba ya mallaki ƙasa babba amma kuma duk da haka zuciya ta ba ta ganin komi sai Allah za ka iske wani shi ko bai da komin shi ma zuciya ta ba ta ganin komi sai Allah to yanda aka si ya zan duniya ta ruɗe mutum iyaka abin da ya gani gaba ne to shi abin da ya gani baiwa duk wanda dukiya ta roɗa har yana ganin wani abu ne a gaban Allah to wannan ba zahidi bane haka nan mulki to kuma talauci bai zama shine zuhudu a don wani duniya ce ka gudu ne ba shine ka gudunta ba ya ya ya ya tana ta gudu ce kai bari dai da Allah ya yi ta kashubi in hito da ke tattar riga da takalmi mai hajjara ga shi kenan na zama cikin zahiri wallahi bai zama ba attaqwa hahuna amma in zuciya tana nan tare da Allah ko kana da wani abu ko baka da wani abu kai ne zahiri in ko ba ta tare da Allah to ko kana da wani abu ko ba ka da wani abu ba zahiri kake ba shi yasa kullum abin da ake so mutum ya samu az-zuhdul haqiqi ina buga misali kullum don Allah ya zo da wanda za a tafi masallacin juma'a za a tafi ran idi misali sai wani hauja ki ya tafi idi sai wani ya cika helicopter da iyali ne yayi sama ya tafi wurin idi wani ya girma ku haɗi mana wanda ya hau jirgin sama don wannan girma mashi a irin lahi ne wayan wanda ya sa yadi kashe shi roba ya yi wurin zikiri wani ya ɗauki shadda galila irin ta dubu ɗari ɗin nan ya sa da yara na gaba ɗaya kowa ta dubu ɗari ɗari an zama a gefe da yara na la ilaha illallah la ilaha illallah wanda ya fi tazwa ta yi ta kurna kila ba ta yi kila ba ta yi naira hamsin ba wani ya zo da tazbaha ta dubu goma wa man yi azir sha'irar lahi fa yannaha min ta kawal qulub saboda haka kullum abin da ake so duniya a kashe ta wajen neman yarda Allah in haka ta samu shi kenan duk abin da ake da shi komi yawa ne in kuɗi ne sun zama na Allah cikin hidimar Allah in mulki na ya zama na Allah cikin hidimar Allah to saboda haka kuɗi ba aibi bane wadata ba aibi bace mulki ba aibi bane dukkan abin da Allah zai ba mutum in dai na halal ne yana da hanya biyu ko dai kai amfani da shi ta hanyar dama ya kai ka aljanna ko ko kai amfani da shi ta hanyar hauni ya kai ka cikin matsala to shi yasa kullum mutum shi mura'ati duk abin da Allah ka zuwa wanda a halatta halan malan ne wanda Allah ya baka kai amfani da abin ka daidai kada ka yi takashubi da sunan gudun duniya alhali Allah ya baka ni'ima shi ni'imar ka yi wurin bautar Allah mutum ya ci dage-dage jiki ne shi karhi ya yi ya sha kunun tsabe ya kashe mai jiki ya hana shi tahajjudi Allah haka ne wanda ya sha dage-dage ne jiki ne ya yi karhi an kai sallah har an ka gama tahajjudi ko ge zau wannan ma da abinci ko gobe ci abi ne amma ka sha kunun tsabe ya da kashubi an fara sallah ka kama kwana ai ka abin kana zanne ai ka ga kunun tsabe ya zama matsala ke saboda haka gara wanda ya ci dage-dage ne ya tafi da karhin jiki ya yi ibada kuma abin da Allah ka nema kenan to Allah ya sa mu gane mu tai
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun wa kulu kuti mimma razaqakumullahu daga abinda Allah ya arzuta ku halalan halal tayyiban yana mai tsarki huwal halalu shine halal ku ce wato halalin abinda Allah ya ba ku Allah yana ambata halal ko yaushe mun sha bayani cikin irin wannan tafsiri amfanin cin halal halal shi an mai na kwarai wanda aka wanda motar ka kasha ta yi aiki kuma idan mutum ya ci halal sai jiki ne shi karhi wajen ibada da yawa loma ta haram takan hana mutum nafilar dare har kwana 40 kwana 40 saboda haka in ka ci halal suna cewa kulu ma shi itun falislahu taqalun ku ci duk abin da kun haga dama irin abin nan da kuka ci to iri ne za ku aikata shi yasa idan cin haram yayi yawa ga mutum sai ya jan ko sallar jam'i ta farilla bai iya zuwa ba abin da yasa haka illa haramun ya nike mai jiki ya zama wata matsala ya zama mai barus a cikin jiki ba zai bari ba zai bari shi ibada ba to shi yasa ake son a ci halal don cin halal yana sa yana sauƙaƙe mutum yin ibada kuma yana sa ibada ta ta zama karɓaɓɓa kuma yana sa a samu albarka ta ɗiya kamar yadda mun sha bayani da dai sauran irin fa'idodin da abiye da cin halal shi yasa ce halalan a halal tayyiban mai tsarki min alhalal daga halal wata kullaha ku ji tsoron Allah alladhi antum bihi mu'minun wannan da kun kai imani da shi qala rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah ta'ala farada fara'ida wala tudayyi'uha Allah ya aza muku farin loli kada ku tozarta su wa hadda hududan ya sa iyakoki fala ta duha kada ku ƙetare iyakokin wa harrama ashiya'a Allah ya haramta abubuwa fala tantahikuha kada ku keta su yace wannan abu ne mai alfarma duk abinda Allah ya sa ma mutunci da martaba ta musamman to ku kiyaye alfarman nan ta Allah wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub ma'ana duk abin da Allah ya girmama to ku girmama shi wa sakata ana shi ya Allah ya shiru daga wasu abubuwa rahmatan bikum don rahama gare ku gairan siyanin ba don Allah ya manta ba fala tabhasu anha kada ku yi bincike daga waɗannan abubuwa duk abin da Allah ya shiru akan shi to kuma ku yi shiru banda bincike wa ashaddul muslimina jarimatan mahi girman laihi a cikin musulmi man sa'ala an shay'in wanda ya tambayi abu kana halalan ya zama halal hatta hurrima ha aka haramta shi yayi ta tambaya yayi ta tambaya abu na halal aka ce an haramta to wannan yawa musulmi laifi wattaqullaha bi tsoron Allah alladhi antum bihi mu'minuna wannan dai da kuke imani da shi tanawulu tayyibati shin abubuwa masu dadi min rizqi na daga arziki gairu naqsin fi gairu na kasin fi haƙƙil abdi ba na kasa ba ne ga haƙƙin bawa ya ci abubuwa masu daɗi waɗanda Allah ya halatta mai na'am eh man asara ba wanda ya wuce gona da iri washagala ya shagaltu bi tahsilil musallidati da hada hada abubuwa masu daɗi min ta'amin daga abinci wa sharabi da abin sha rubbama ya hamiluhu zalika da yawa wannan ka iya sashi alal hirsi bisa ga kwadai ala kasbiha bisa ga neman waɗannan abubuwan fa ya jirruhu zalika wannan ya jashi ilal ishtigali zuwa ga shagaltuwa bid duniya da duniya wa tarki ibadatillahi da barin ibada Allah wani siya da zikirin lahi da mantawa da zikirin Allah shi cin abin da Allah ya halatta mai daɗi daidai ne daidai ne a ci amma da yawa abin gudu kawai kada wajen hada abubuwan masu daɗi yana iya samun kunun tsamiya da sauƙi amma an yi ce zai ci ƙwai da su dage-dage da sauransu ai kila wahala ne to da yawa kila abin gudu shine kada mutum wajen hada abubuwan daɗin ya tafi wajen wahalar neman su hashimanta da Allah ya nisanci zikirin Allah shine kawai abin gudu amma Allah ya dama abin ka kai amfani da su ba ma rafa wanda ya kakkabe hadhihi tayyibat waɗannan abubuwa masu daɗi ya kicin su wata rahaba ya ruhubananci kama fa'alar ruhubana kamar yadda ruhubana sun kai fa inda zalika aidan yanqusu min tabi'atihi wannan ma ai yana iya rage ƙarfin ɗabi'ar shi fa yanqusu min aqalihi yana iya rage masa hankali in mutum ya koma ba ruhuba ne ya zan kawai bai sun komi sai kanzo da sauransu to fa inda ba da latin wata don wasu abintai ya tuƙawwe ɗabi'atul insani kamar yadda muka karanto suna ƙarfafa ɗabi'ar mutum wa tuƙawwe aqalahu kuma suna ƙarfafa hankalin mutum wal ma'rifatu ma'a faqdan al aqali mustahilatun sanin Allah ko tare da rashin hankali ai ba zai yi ba to kaga kenan ka ci abubuwan da za su sa hankalinka ya zama kamile ya zama wata hanya ta kai ga ƙarhin hankali shi ko ƙarhin hankali ya kai ga sanin Allah kaga kenan duk shin ɗayi batu ɗin ya zama nau'i na ibada labudda min al-fikri shi ya ce babu makawa daga tunani wa labudda min at-tafakkuri kuma babu babu makawa daga amfani da tunani wa dhalika tariquhu al-aqlu shi ko tunani hanya ta shine hankali war ruhbanu salabatuhum ar-ruhbaniyya uqulahum ruhubanawa ruhubanancin ya sance musu hankalinsu ba ma wasalu ba su sadu ba ila ma'rifatillahi zuwa ga sanin Allah la'annahum don ko su naqasat uquluhum an kullu su sunna kasa walladhina shagalu bid dunya wadanda kuma sun ka shagaltu da duniya wa takalabu ala shahawati sun kai karnantaka bisa ga shawa ma'ana sun kai yasusun abubuwan shawa wanda su zikirin lahi sun kamance da zikirin Allah ba ma wasadu su ma ba sadu ba ilal ma'arifati zuwa ga sanin Allah kaga waɗanga sun wuce gona da iri sun yi israbi waɗanga ko sun kasa su ruhubanawa cin abubuwan masu daɗi abba su yi ba sai ɗabi'ar jikinsu ta rage ƙarfi hankalinsu ya rage ƙarfi sai zan Allah da ake so su biɗa ta ruhubananci sun kasa samun Allah saboda hankalinsu bai da ƙarfin tunani tun da ɗabi'ar jikinsu ta rage ƙarfi balle ta haifar da hankalin da ka iya gano sanin Allah me ya kai su ga wannan nakasa abincin da Allah ya halatta musu to su ko waɗanda sun kashe gantu wajen yaso sun duniya saboda ƙoƙarin haɗa abubuwan masu daɗi sai sun kamanta da Allah sun kamanta da zikirin Allah sun ka kasa kai ga ma'arifa su ko wajen neman abubuwan daɗin sun kasa kai ga Allah والغايه والغايه والغايه والغايه حقيقه هي المعرفه duk dai abin da aka nema a ƙarshe shine sanin Allah waɗanga ba su kai ba waɗancan ba su kai ba to fa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban ku ci daga abin da Allah ya azurta ku halan mai tsarki wattaqullaha ku tsoron Allah alladhi antum bihi mu'minun wannan da kun kai imani da shi duk dai abin da ake nema shine takaitawa tsakaitawa saboda a kai ga biyan bukata na sanin Allah Allah shi ba mu damar yin haka Allah baya son israfi wato kamar Allah ya halatta musu abubuwa masu daɗi to amma kuma kullum kada a wuce gona da iri saboda wuce gona da iri shi ma yakan kai ga rashin biyan bukata kamar yadda duk abin da Allah ya halatta ma kuma Allah baya son banna ana so kullum a tahibil iktisadi kada wala tabsutha kullal basti la taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti alladhina idza anfaqu lam yusrifu wa ko lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dhalika qawama waɗanda ɗan suka ciyar to suna tsakiya su ba su mako ya zan abin da ya kamata su ci don tsoron talauci ba su ce ba mako kenan ya kamata a yi miyan nama da kaji kullum gida ne amma ba a yi sai bayan bakwai guda wannan takatiri kenan saboda me Allah shi ke arzutawa kai kyakkyawan zato ga Allah Allah shi zai wadata shi Allah shi zai wadata ka kamar yadda kuma ba a son israfi a sau abin da yawa har ya zama banna ya zan an gama shi an yi amfani da shi kuma abin an zubar da shi Allah baya son hakan na ja gaya muku wani shehin mai yana cewa hatta da ruwan nan da za ka ɗibo ka sha ga mauɗa sauran ya rage ka zubar to sai Allah ya jarrabe ka da rashi ne wata rana saboda sauran nan da kake zubarwa to shi yasa Allah ya halatta mana mu ci abubuwa masu daɗi amma Allah bai son mai israfi sai a kula da irin wannan abubuwan da alƙur'ani ka karantar da mu dai
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط من أوسط ما تعي ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون to sai kuma Allah ya shiga maganar rantsuwa yace la yuwafiqukumullahu Allah baya kama ku bil lagawi da ya sassa min al aymani na daga rantsaitsai al ka'inu fi aymanikum mai zamowa cikin rantsaitsanku qala al mufassiru mai fassara ya ce abinda ake ce malagawo huwa ma yasbiqu ilaihi lisanu shine abinda halshe ka rigaye zuwa gare min gairi qasadil halifi ba tare da niyyar rantsuwa ba ka qaulil insani kaman fadan mutun la wallahi eh a a wallahi wa bali wallahi eh wallahi haka ne wallahi ba haka bane wallahi irin da yayin rantsuwan wanda kila mu muhi kowa gwanewa da ita musamman nan garin mu duk wanda zai kurɗa rantsuwa cikin magana kayan ya gama sai ya yi to irin ta ita ake kira lagau ya sassan rantsuwa wa haza mazhabu shafi'i wannan ita ce wato mazhabu shafi'i wato ita ce rantsuwa dai ba tare da nuhin rantsuwar ba iyaka ta zama kamar nau'i na magana to amma kuma malamai ba su son haka nan saboda wargi ne da sunan Allah ba inda ya kamata ba saboda haka in mutum na iya magana ce ba tare da yayi rantsuwa ba to ya yi zama alheri bisa ga kurda sunan Allah na rantsuwa inda bai kamata ba walakin sai da yawa aka zukum Allah na kama ku bima aqattumul aymana daga abin da kuka yi kudurin rantsuwa alaihi bisa gare shi bi an halaftum an qasadin shine ku yi rantsuwa bisa ga niyya faka fara tudu abin da aka fara rantsuwa idan hanistum in kun kai hinsi bihi ciki ne kun yi niyayyen abu kuka yi rantsuwa za ku yi shi amma sai kuka ga ba za ku yi shi ba ko ku kuka kasa yin abin shine hinsi to me aka fara it'amu asharati masakina shine ciyar da miskini guda goma min ausadi daga mahi zabuwar ko mahi zama mahi tsaka tsakan ma tutsimuna abinda kuke ci da ahalikum iyalinku da shi idan mutum yayi rantsuwa da Allah akan zai yi abu sai ya kasa yin abin ko ko ya rantsuwa da Allah akan ba zai yi abu ba kuma sai ya yi abin to sai shi kafara abin da aka fara shine ya samu miskini guda goma ya ciyar da su abinci irin abincin da an ka yi amfani da shi a cikin gari kamar irin nan sakkwato an hicin shinkawa sai ya samu mutum goma ya ciyar da su shinkawa man halaba billahi wanda ya race da Allah wa halatta ya hinsi alaihi kafaratu kafara ta tabbata gare shi wal kafaratu it'amu asharati masakin abinda aka fara shine ci da mutum goma li kulli miskinin muddun kowane miskini a bashi mudu guda mudan nabi irin wannan da aka hidda kai da shi sai ka ɗauko a, guda ka ba wanga miskini ka ɗauko guda ka ba wancan har ka ba mutum goma to shi kenan ka yi kafarar rantsuwarka min ausar da matu zai muna alaikum daga mai tsakiyar abin da kuke ciyar da yalin ku la alahu ba mahi ɗaukaka dai ba wala adanahu kuma ba mahi kaskanta shi ba za a diba cikin abincin da mutane sun kai ci shin wane na a tsakiya shi ba a ala ba shi ba a dana ba sai a ciyar da shi in talaba layin matu fi hada malaman mazhabobi limaman sun yi sabani a cikin wannan idamu asharatu masakin shi da miskini goma fa malikun imamuna maliki wa shafi'i da shafi'i ala suka ce li kullin muddun kowane miskini ka bashi mudu guda wa yakafi at-tamliku ko at-tamliku mallakawa kuma waya kafi ya isa wa abu hanifa ta abu hanifa ya kula yana cewa ya kafi gada'un wa asha'un la'annahu nassa bil itami shi ko shi ko abu hanifa ya ce a'a ya kafi gada'un gada'un cin rana ya kafi ya isa wa asha'un ko kuma asha'u kalaci ya isa la'annahu nassu idami saboda nassin ci suwa ne kaga ba sai ba sai dole ka ɗauko mu da nabi ka ba suwa ba bisa ga hanyar abu hanifa da za ka yi abincin rana ka kira mutum goma su ci ka ɗauke wannan lalura ko ko da za ka yi isha'i ka laci ka kira mutum goma su ci ka ɗauke wannan lalura wala ya zamu ya guni an tamliki cewa ciyarwa yana wadatarwa daga mallakawa ko baka ba su mudu mudu ga hannunsu ba ka kira su suka ci abinci su goma to ya isa والقرآن يقول القرآن يتوى إطعام عشرة مساكين سيد مسكين قدا قوما من أوسط ما تطعمون عليكم daga mai tsaka tsakan abin da kuke ci da iyalan wal insanu adatuhu fi dami halihi a mutum ko ga abin da al'ada ta yi ga sayar da iyali ne an yi mallakahum aisha shine ya mallaka musu abinci la annahu yut'imuhum ba wai ya ci da su ba kamar gaddama ce dai ta malamai wai a ba su kwanon shi ya hi ko ko ya abinci su ci wala hada don wannan ne ya kafi tamlikul masakin yana wadatarwa mallaka mu miskinai li kullin muddin kowa a ba shi mudu wal gada'u wal asha'u rubbama yakunu al insanu gada'uhu aqalla min muddin yace wal gada'u cin abincin rana wal asha'u da kalaci rubbama yakunu al insanu gada'uhu yana yiwa wani mutum ya zan cin abinci ne na rana aƙallu min muddin bai kai mudu ba au a kasar koko ya yawa wasu sunnatu sunna dai bayyana ta bayyana anna li kulli miskinin muddan cewa kowane miskini dai a bashi mudu to ba ala hada bisa ga wannan idamu asharata masakina shi da miskini goma li kullin muddan muddan muddin muddin kowane a bashi mudu mudu kowa tariqo to shi a hanya ma'ana dai akwai zabi bisa ga khilafan malamai idan mutum ya rantsuwa da Allah zai yi abu ya gaza yi ko ko ya rantsuwa da Allah ba zai yi ba yayi to sai shi kafara abinda aka fara ya samu talaka goma kowa ya bashi mudannabi guda na abincin da aka ci cikin garin kamar shinkafa tana yi gero yana yi dawa tana yi masara tana yi duk wanda ka basu amma an yi son ka zaɓi wanda aka yi amfani da shi kuma wanda a tsakiya sai ka ba da shi wannan magana guda kenan kuma ita ta ƙarfi ga wani ƙauli na abu hanifa kana iya kai abincin rana wake da shinkawa ka kira mutum goma su ci yayi ko kuma kai kanashi da daddare kai tuwo ka kira mutum goma su ci yayi to amma wannan ana ganin yana yiwuwa ya ƙara ko shi rage amma shi mudannabi shi ya zama daidai saboda haka an yi zaɓin ba da mudannabi bisa ga ciyarwa da rana ko ko ciyarwa da daddare wa idza wa idza tama miskinan kullu yawmin aiwa wa idza tama miskinan in yace da miskini kullu yawmin ko wanda yake buddan mudu asharata ayyamin kwana goma a jaza a wuya shi shi ila shi ma talaka ne bai ya hada mutum goma to yau sai ya bashi mudu guda gobe ya kira wani ya bashi mudu guda jibi ya kira wani ya bashi mudu guda in an kai kwana goma ya gaba ba da mudu goma shikenan ya yi wannan ma yana yi au kiswa tuhum ko koyi musu sutura bima yusamma kiswa da abin da ake ambata tuhahi ka kamisin kamar riga wa amamatan da rawani wa izarin da gyabto duk yana yiwa kuma kai mai kai mai riga in kaso ko kai mai mayahi in kaso ko kai mai rawani in kaso abin da dai ga al'ada mutane suna duka ta yi sutura wala ya kabi daf'u ma ma zikira ko ila miskinin wahidin dabu ba da ma zikira abin da an ka ambata ila miskinin wahidin zuwa ga talaka guda wala ya kibi bai isa wa alaihi shafi'i kuma bisa ga wannan imamu shafi'i ke ba an ce mutum goma ba eh sai ka kira mutum guda ka ba shi mudannabi guda goma bai yi ba bai yi ba ko ko ka kira mutum guda zan kullum shi haka ci su kwana goma bai yi ba wannan shi a maza ba imamu shafi aw tahriru rakabatin ko ko yan tako yan ga mu'minatin mu'mina kama bi kafaratul qatl kamar da yake kamar yadda yake cikin kafara ta kashe wasu hari da kuma zihari hamlan lil mutlaq ala al muqayyad wannan an dauki abinda as sake bisa ga abinda an kawo kaidi wannan dai shine kafarar wanda ya rantsuwa na daya wato ci da asharatu masakin kowa a bashi mudu in ba haka nan ba a yi musu sutura in ba haka nan ba a ɗaya ta kuyanga to fa mallam ya da wanda bai samu wahidan ɗaya ba min ma kira daga abin da an ka ambata shi bai iya ci da miskinai shi bai iya musu sutura shi bai iya ɗaya ta bawa to fa ya masa lalata ayyamin sai ya azumin kwana uku kafaratuhu shine kafara ta وظاهره أبن الظاهر شيء أنه لا يشترط التتابع أبن أشرتي كما بأهلت بأشرتا تتتابع إيبا وزين أرمن إن أكسي فصيام ثلاثة أيام shi bai iya ci da miskinai shi bai iya musu sutura shi bai iya ɗiyauta bawa saboda haka ya faɗo gidan azumi guda uku to shin azumin nan guda uku dole sai ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi tare ko kuwa yana iya yin guda yau sai bayan kwana uku ya yi guda sai bayan kwana uku shi guda to shine ya ce la yusar ta tabu ba dole ne sai ya jera su ba in ya gana ma shi guda yau bayan bakwai guda shi guda bayan bakwai guda shi guda in ya gama ya gama kafara zalika wancanan ka kafara su shine kafara aymanikum rantsuwa ko idan halattum in kun karance wahanishin kun kai hinsi kun yi rantsuwa kun kasa zartar da abin da kun kai rantsuwa a kan shi shine hinsi wa ba zo ku kiyaye imanukum rantsuwa ku an tanku su haka da ku yi walwale ta ma lam yakun ala fi'l birrin matukar bai zama bisa ga aikin da'a ba aw islahu bainan nas ku ku gyara tsakanin mutane kama fi suratul baqarati kamar da cikin surar baqara in kuka yi rantsuwa ku yi kokari ku cika kada ku walwale rantsuwan nan sai fa in bisa ga aikin da'a ne wannan kan sai a walwale ta ya ce na rance ban kuma bawa ne ko ɗari to shi kenan ka aje rantsuwar ka bawa ne ɗari ɗin ka bashi abin da ka sa bashi ma halafa an yi zai Allah duk wanda ya rance zai wa Allah da'a to fal ya tsiho shi wa Allah da'a wa man halafa wanda ya rance an yi asilla ya saba ma Allah fala ya asihi kada ya saba ma Allah kadhalika kamar dai hakan ga مثل ما بين لكم ما ذكر كما يبين مكو أبن أنك أنبتا يبين الله لكم آياته الله كبين مكو آيوين لعلكم تشكرون قوة كلا ذا فقود الله أي تشكرونه ذا فقود مسا على ذلك بسك حكاً wannan da aya ita ce ayar da ka magana akan rantsuwa da kuma abin da mutum zai yi idan ya yi rantsuwa ya kasa zartar da abin da ya yi rantsuwa a kai mutai
ya أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
to kamar da muka karanto can baya cikin tafsiranmu rantsuwar kashi uku ne akwai wadda ake kira lagau ita ce wadda ba aka fara wadda muka karanta yanzu akwai wadda ake kira gamusu ita ko ita ma ba a yi mata kafara sai dai tuba to sannan akwai wa wannan rantsuwa ta al'ada to wanda da muka magana dai ita ce rantsuwar ta tsakiya wadda mutum ka yi akan zai yi abu ya kasa yin abun to sai ya bada kafara amma ita gamusu shine rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya ya san abin ba haka yake ba ya yi rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya to ita wannan kafara ba ta yi mata sai dai shi tuba ga Allah kuma irin ta ce Allah ka gwadin isa ta ta Allah taka sai nan da nan bala'i ya farma mutum da yadda ake wurin alkali akwai wani ƙur'ani wanda aka wa gafakka buzurwar bunsuru ko rubutun hannu a sashi cikin gafakka buzurwar bunsuru sai a rataye idan mutum ya zo ana shari'a ta kai ga rantsuwa sai a ce ya zo shi alwallah sai ya zo shi alwallah sai a kawo ƙur'anin nan a rataya mai dan nan sai haka jiki na ya ɗauki makarkata to shi mai ya bada rantsuwa ya iya bada rantsuwa ce kwamman magajiya bala'in duniya bala'in lahira shi farma ya ce farmin dan nan sai ga mutum ya kama karkata ai da yawa mutum bai da gaskiya kafin ya kai gida zawo da amai sun kuce mai sai mutuwa to kuma da yawa Allah ka gwadin saboda alqur'ani ma'ana tai Allahu haqqun sadda duk an ka kai ga qur'ani to wallahi an kai iyaka gudu kure daki saboda ka duk wanda bai da gaskiya kada shi jara'ar rantsuwa da qur'ani bisa ga ƙarya domin nan da nan Allah zai bayyana hukunci wasu sun shayi irin wannan rantsuwa su je a yi ta ƴan sadakoki ina ba ta yi ba ta yi Allah ba ta yi saboda haka in ka san baka da gaskiya kakka yi rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya faɗi gaskiya iyaka ɗan gona ne ya kuce ma in wani haƙƙi ne ya kuce in wani zai kuce ma ba ya kuce kai dai kana shiri da Allah amma duk wanda ya wa Allah ƙarhin hali game da Qur'ani to lalle Allah na gwada mai Qur'ani gaskiya ne to Allah ya samu gane saboda haka akwai lagau wanda ba a kabbara akwai wanda aka wa kabbara wanda mutum ya yi bisa ga zai yi abin bai yi ba shi kenan sai ba da kabbara sannan akwai ga musu wanda ita in mutum ya yi ta to babu abin da wajibi gare sai ya tuba ga Allah in har ya kai ga lokacin tubar rantsuwa bata kama shi ba don bata cika ba da lamuni ba mutum na yi ya ga ganin wani abu ya faru Allah shi gaya mu to ya yi wani na amanu ya kuma minnai a mun shiga cikin kuma wani hukunci
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون ya yi alladina amanu ya ku mu'minai nan kuma mun shiga cikin hukuncin barasa giya inna mal khamru sanadai giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibon qur'a al ayatul rabi'a bil khamri wannan ita ce aya ta hudu giya lamma nazara sadda ta sauka sadda ta sauko la taqrabu salata wa antum sukara Allah ya saukar da aya kada ku yi kusa da sallah kuna maye hatta ta alamu ma ta kuluna sai kun san abin da kuke faɗi ƙala umar sai na umar ya ce allahumma bayyan lana bil khamri bayanan shafiyan allah ka yi mana cikakken bayani mai gamsarwa game da giya sai allah saukar da ya yi alladina amanu ya kuma minnai inna mal khamru sun dai giya al muskiru mai sa maye alladhi yukhamiru al aqala wanda ka garwaya hankali abinda giya suna cewa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun dukkan abin da ka ɓatar da hankali to giya ne kuma kowace giya haramun ce saboda haka ba sai irin burkutu irin ta anna ba kuma ba sai irin giya ta turawa ba ta cikin kwalba a'a dukkan wani abin da ka sa maye hankalin mutum ya ɓace ya gigice to suna ne giya kuma haramun ne in ji Allah na'am إنما الخمر المسكر الذي يخامر الأقل والميسر دجاجة al'umaru shine caca wal ansabu da gumaka ai asnamu gumaka wal azlamu da kiban minsari waɗanda ake ƙuri'a da su kidafal istisqa is ko istiqsami shine kiban waɗanda ake neman sa'a da su menene hadal juzu'ani ko burun waɗanga juzu'i guda biyu dai kafirci ne sune al ansabu wal azlamu urin alhamru an haɗa giya wani mai sudur caca bi hadainil jur'aini da waɗannan yanki guda biyu ta akidan litaharimihim ma don ƙarfin haramta su ita caca ba kahirci ba ce shi ma shan giya ba kahirci ba ne amma bautar gumaka da kai hukunci ga kiban ƙuri'a shi wannan kafirci ne to duka Allah ya haɗa su hudu yace innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan wa sani wala lakum tuflihun Allah ya hada su gaba daya saboda karhin haramcin giya da karhin haramcin caca ita giya ana kiranta ummul haba'isi saboda duk abin da bai yiwa na haramun da ka shata to an gama Eh, yana na cikin tanqihul qawl azizi ne da- da- yana nan dai labarin yana nan wanda ya sha giya ya yi zina ya kashe yaro duk saboda shan giya farko ta zo ta ce ko dai ka sha giya ya ce ba zai sha ba ya ce ko ka kashe yaro ya ce ba zai kashe ba ya ce ko ka yi zina da ita to sai ya kalli duk abubuwan nan guda uku sai ya ga da kashe mutum da shan giya ai gwamma ya sha giya da da kashe mutum da zina ai gwamma shan giya ya yi dama dama shikenan sai ya sha giya da ya sha giya hankali ne ya bace sai ya yi zina da matar da ya gama zina da ita kuma sai ya tashi sai ya kashe yaron ummul haba'is kenan kawai giya duk ta jawo mai waɗannan guda uku to shi yasa ana kiranta ummul haba'is ita ce kan al'amari na banna to duka dai Allah ya ce haramun ne fa tsarbi ku nisance shi ai tsarbi rijisa ku nisanci kazamta al-mu'abbaru bihi wanda an kai magana da shi an hadhihi al-ashya daga waɗanga abubuwa an taf'alu kada ku aikata shi la'allakum tuflihun ko ku samu ku samu babban rabo a wurin Allah Allah yana faɗa mana idan muka bar bautar gumaka muka bar kai hukunci ga kiban caca mun ka bar caca mun ka bar shan giya to za mu samu babban rabo a wurin Allah Allah shi ba mu babban rabo a wurin shi a wannan hukuncin za mu dan yi bayani akan shi da yawa saboda da yawa laifukan da aka yi yanzu muna ji daga ma'aikatar hana shan kwaya cewa shaye-shayen kwayoyin da aka shigowa da shi shi ya kawo wannan matsalar kuma muna da labari da yawa kwayoyin da aka sha suna da irin wannan sinadari na batar da hankalin matasa shi yasa dukkan mahi yawan laifukan da aka yi yanzu waɗanda dole ba yadda aka yi su za ka yi ta mamaki yaro da hankali ne da wayo ne da mutunci ne sai haka ɗaya ya birkice ya koma wani abu yana ta wasu abubuwa da rashin kunya da rashin hankali da rashin ladabi ashe ya zo kemis ya san wani abu maganin asalinsa halal ne amma sun sama da aka har hada shi ya juya ya ɓadda hankalin yaro sai yaro shi ta criminology yana laifuka to duk abin da an ka hada ya ɓadda hankalin mutum dai yana daidai da hukuncin giyar da Allah ya haramta ba su da bambanci to Allah shi mana magani za mu dai karanta gobe insha Allah wannan za mu dakata abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana har yanzu dai muna sanar da jama'a cewa ruhe tafsirin mu ran Lahadi insha Allah kuma muna gayyatar yan uwa musulmi domin mai zama na addu'a na musamman mu kai kuka ga Allah game da matsalolin da ake ciki Allah shi mana maganin su Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya Allah ya sauke muna abin da ya sananta Allah shi mana muwafaqa da alkhairan da a cikin waɗannan kwanuka Allah shi gafarta mu zunuban mu shi kankare mana miyagun ayyukan mu Allah shi yarda da mu shi yarda da mu shi ba mu shi da imani da ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da ba mu kwanciyar hankali ya doke mana kidnapping sake shanu kashin mutane da tsada da sauran abubuwa da muna roƙon Allah shi mana maganin su albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والقاتل لما سبق راس الرحمن والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره وكتاب العظيم ولا تنتصر لك ابواب المقدسين وتغلق بها لنا ابواب الشر والتاثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين